بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في النهي عن بيع الولاء babin da ya zo na an yi hani a sayar da waliyaci alwala'ul rahmatun layu ba walayu قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ba za a sayar ba kuma ba za a ba da shi kyauta ba qala abdullahi al'amru ala hadha la yuba'u wa la yuhabu babun fi bai'il mudabbari babin da yazo na sayar da bawan da aka yanta shi da shin bayan ubangidansa ya mutu wannan bawa ne yana cikin bauta wanda ke mallakar shi ce bayan mutu bayan na mutu ka zama da mudabbari kenan قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شوبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر wani mutum cikinmu ya ‘yanta bawansa, ya ‘yantar da bawansa, amma isharar ya ce bayan ya mutu ina mutuwa ka zama ɗa. Kala fada abihi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam fada fa ba'ahu. sai manzo Allah ya kira shi ya sayar da shi qala jabirun wa inna ma mata ama awwala yace ai ya mutu ne bara qila li abdullah taqulu bihi qala qaumun yaquluna bihi isnaduhu sahihun babun fi bai'i bai'i ummahatil auladi babin da yazo na sayar da ummahatil aulad baiwa ce ubangidanta ya sadu da ita sai ta haihu ta zama ummul waladi kenan yana mutuwa ta zama da cikin nasibin dan da ta haifa ta zama ya saboda nasibin dan da ta haifa ga shi fada abihi rasulullah fa ba'ahu haka to قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولدت أمة الرجل منه إن بيوى كينغو متن تهيو فهي معتقة عن دبر منه أو بعده ita za a ‘yanta ta yana mutuwa ta zama ‘ya kenan. Babun fi sa'il madinati wa muddiha, babin da ya zo na sa'in madina da muddin madina abin aure na madina. Kala akhbarana abu Muhammadin al-Hanafi al-Madani, kala haddasana malikun, an ishaq bin Abdullahi bin Abi Talha, an Anas bin Malikin, an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allahumma ya Allah maɗaukakin sarki, barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim ya'ani almadina. Ya ce Allah ka sa musu albarka a cikin abin ma'auninsu duka abin awonsu duka. mutanen madina manzo Allah ya musu addu'a yasa suna suna ciniki da yawan su mafi yawancin su masu suna kasuwanci ne a auna wannan a auna wannan sai ga suna samun albarka suna samun kuɗi babun fil nahyi an bai'i ta'ami illa mislan bi mislin babin da yazo na an hana a yi cinikin abinci sai daidai wa daida قال أخبرنا عثمان بن عمر عن بيع الطعام أبنتي منين باب في النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل إلا إلا النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ناكو يتي مي باب نهي abinda kutun ɗaya karanta abinda ke wajen shi babin da ya zo babun fi bai ita'ami mislan bi mislin ya ce babun fi nahi an bai ita'ami illa ba haka ba ne ba? قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال يتي أنكر برك سيدنا بلال الله يكرم سيدايتي كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم yace akwai muddi daya na minon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajena fa wajaltu atyaba minhu sa'an she na samu sa'i wanda yafi wannan dabino irin wanda ke wajena bisa'in sa'an bisa'in sa'i ɗaya ka bada sa'i biyu ka karbi ɗaya ko ka bada ɗaya ka kabga da sa'i biyu mai in kai ke rike da mai kyau sai ka bada sa'i ɗaya ka karbi mara kyau sa'i biyu in kuma kai ke da mara kyau sai ka bada sa'i biyu ka karbi mai kyau sa'i ɗaya fashtaraitu minhu yace sai na saya fa ataitu bihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai na bada sa'i biyu sai na karbi mai kyau ɗaya sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي من أين لك هذا يا بلال إناك سامونا يا بلال قلت سينتي اشتريت ساعا بساعين ناس ساعي ديني da sa'i biyu ma'ana sa'i biyu na bayar na karbo sa'i ɗaya wannan mai kyan kala ruddahu wa rudda alaina tamrana ka mayar ka kawo mana wancan namun don ciniki biyu صلى الله عليه وسلم ai duk sa'an da kai suka ci wannan abin harshe yake cin abu haramu rayuwa fa ta lalace tun daga nan duk abin da kake tunani an yi rayuwa haka kuma aka tafi aka hadu da Allah lafiya kai da kake ganin ujil san sauri gaggawa ke sa kake so duk abin da kake so ka same shi kowace hanya kuma ba zai kara ma kwandala ba ba zai kara ma fucika ba a cikin arzikin da Allah rubuta ma kana cikin cikin mahaifiyarka to me ke faruwa sai dai maimakon ka neme shi ta hanyar halal ka neme shi ta hanyar haram ka lalata mu kanka rayuwa ba haka bane ba ka lalata mu kanka rayuwa babu wani abin da za a za a kawo maka shi sabo babu wani abin da zai zo sabon abu duk abin da za a yi Allah ya yi ya gama ba haka Allah madauki sarki halittu dan adam Allah ya rika hannu yace alastu bi rabbikum qalu bala sai yace me an ta ku eh an inna kunna an haza duk dan duk kowane lokaci an gama komai da komai sai dai kowane lokaci mana da kai da aka haife ka 2020 da annabi adam ba lokaci da aka yi ku ba to ya kai ka zo kai 2020 kowa da lokacin da Allah ya sa zai bayyana kuma kowa da sababin shi babu wani abin da ake yi sabu kowa da lokacin shi lokacin da Allah ya sa kaza zai bayyana sai ya bayyana lokacin da Allah ya sa kaza zai bayyana sai ya bayyana amma duk komai an yi an gama babu wani Allah wajen shi babu babu ba babu a wajen Allah yanzu a ce yanzu za a yi a'a an yi shi an gama sai dai kowa komai da lokacin da Allah ya saka mishi wannan zai bayyana lokaci kaza wannan zai bayyana lokaci kaza wannan zai bayyana lokaci kaza kuma komai lokacin shi kai sai ya bayyana ana so ko ba a so an sani ko ba a sani ba an shirya ko ba a shirya ba an fahimta to sai in aka ce to me zaka ce huwa kullu yawmin fi sha'an Allah kullun yana cikin sha'ani ne sai a ce umurun yubdiha wala yubdi yabtadiha al'amura ne da yake bayyana su ba yanzu yake kirkiro su ba daga ran da aka haife ka ranar Allah ya kirkiro ka ai ko cikin cikin cikin mahaifin mutum mutum ya sai da wata tara sannan ran da aka haife shi ran da aka haife ka ba ranar Allah ya kirkiro ka ba tun yaushe tun Allah ya an gama komai sai dai bayyanawa kulla yawmin huwa fi sha'ani sai manyan malamai suka ce umurun yubdiha ma ma'ana umurun yubdiha wala yabtadiha wala yabtadiha bayan zai ba zai ke fara da su bayyana su yake shi yasa kalmar ma da kanta da malamai suke ta fama aka kasa ya za a fassara ta idza arada sh- inna ma amruhu idza arada shay'an ma ma'ana idza arada shay'an eh in ya nufin in ya nufin me abu abin yana nan ke kullahu kun fa yakun sai bayyana ba wai yanzu za a kirkiro shi ba an yi an gama komai yana nan tafiya komai da lokacin shi komai da yadda Allah ya tsara mishi zai zai bayyana eh قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي منذ الله يا أيكي ونسكين قبيلة بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر سينال شيء أكن خيبر فقدم بتمر جنيب سيته دبين ميكو قال ابن مسلمة يعني جيدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا دبين خيبر هكذا سكين قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الساعة بالساعين من الجمع أي مومنا سن سائيني لسائي دق جمع الجمع كوسونا الجمع مكان معروف بالمزدلفة يكاسوا كورن تنكيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا سيما الله كذا كوي هكا ولكن مثلا بمثل أو بيئوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ko daidai wa daida ko ko nakan ka sayar kudin da ka samu sai ka dauki kudin ka sai wanda kake so to shine yadda ka yadda yadda sha'ani yake tafiya ke an fahimta da duk mai din manya da sun ga abu sabo ko ba ko a cikin gida sai sun tambaya nanar maryam wanda yake kula da ita yake daukar nauyi ta sai zai tarar da abinda ba shi kawo ba ya ce an nalaki haza kalat huwa ne maimakon da kalat an nalaki haza maimakon ta ce min indila ta ce huwa littaki da ke littauki min indillahi daga allah yake don kai ke kula da ni ba lalle ne kuma Allah yadda ya ga dama yake sai ta ce mishi kuma inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin shine fa mallam ke kula da ita shine kuma kowa ya san darajar shi a wajen Allah amma gashi ta ya koyi ilimi a wajen ta yace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da zakariya rabbahu kowa ya san zakariya wane ne zakariya yace in Allah yana azurta kowa yanda lokacin da ya ga dama bi gari hisabi to bukata ta ashe ba tafi karfin Allah ba hunalika da zakariya rabbahu daga nan yace ya Allah madaukakin sarki ga halin da eh ya Allah ga halin da muke ciki shekaru dai sun nisa in ka'idodi sababba sababin haihuwa ba shi lokacinmu ya wuce habli me min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah min ladunka Allah ka bani daga gare ka ba sababi na ko mata ta ko daga gare ka zaka ba mu zurriyatan tayyibatan sai ce me innaka sami'ud du'a fanadatu al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah ina mana annan haifar shirga biya Allah ya baka ɗan an ba shi suna tun ba a ɗau cikin ba an yi ɗan suna bi ya haya wasan mai tuhu ya haya li ya haya ba haka bane ba Allah ya baka ɗa sunan shi ma ya haya to kuma shakkan me ake shakkan me za ka yi Allah ne ya faɗa in an yi shakka sai ce ka zalika kala rabbuka abinda Allah ya ce kenan babu saba ba yadda za a yi asaba shi kenan shi ke kula da ita yake kawo ci da sha da komai sai zo ya ga Allah ya bata wani abin tun da ba shi ya kawo ba ko ya kamata ya tambaya haka yarka ta girma tana zuwa makaranta tana zuwa jami'a tana zuwa ko menene tunda ba aiki take yi ba duk sa'an da kaga zanin da a tamfan da ba kai ka kawo ba ba kai ka bada kuɗi an saya ba wani abin da gani ko abinci da aka kawo ba ina wannan ya fito anna laki haza anna laka haza to sai kaga al'amura suna samun saiti a hankali a hankali in ba haka ba dole rayuwar ta kan saiti ta sauka shikenan komai sai ta tafiya yadda muke ganin halin da muke gani an fahimta anna laki haza anna laka haza yaro ne yake kai ke kula da su kudin makaranta da kuma zan shi ya kawo babur zan shi ya kawo waya baka ba kai ka sai mishi ba zan shi ya kawo ina ka samu wannan ya aka yi dole sai bayyana to da a hankali a hankali sai al'amarin ya zo yana shekar in ma wani abin ya yi samu to sai koyi ba zai shigo da shi gida ba don za a ce mishi anna laka haza ba haka bane ba to amma in al'amari ya abadan ba matarsa ta yi abinci ta kawo bai sayin da aka yi karba ya ci yaro ya zo da kaza yana kallo shi bayan da zai yi to ya zai yaran yanzu sun zama matsala da shekaru nawa baya mahaifiyar mutum ta kalli kallo za ta yi mishi shi ya rasa inda zai shi uban shi zai kalle shi harare shi haka ce shi ya san yadda zai yawanke kan shi yaran yanzu ba kallo ba ba harara ba kana faɗan ma suna dariya suke maka saboda rayuwa ta canza su kansu matsalolin da ke kansu ya ishe su yara duk yara su ma yanzu kan network su ba kana ganin shi da yaro shekara kaza shi ya kai yaro tinge da yana karami zai hau kan network shi ma al'amuran da ke gaban shi sun ishe shi yana son kaza yana son kaza yana bukatan kaza yana bukatan kaza yana bukatan kaza to shi yasa sai ma shi ga shi ma ya girma tun yana karami saboda al'amura su yi mishi yawa ba rayuwa haka ake ba yanzu komai a gurguje ke ba komai ya zama digital ko digitalization kenan komai ya zama komai haka kai da ka shekara kaza sai ka zama bako a cikin rayuwar abubuwan da baka san su ba da sai ga gashi suke tafiya kuma baka da yadda zaka yi da su kuma haka za a tafi ya zaka yi eh sai hakuri sai gyara har ya fi karfin ka yanzu sai lallabawa ai abin da za a iya wanda ba a iya ba mai hana a iya shi eh ya fi karfin ya ɗanka ya fi karfinka ‘yarka ta fi karfinka ya aka eh me zamani ya yi me wai komai a daura ma zamani wai sakaci ne kawai eh duk abin da yake faruwa fa ba abu ne da ya fi karfin a gyara shi ba fa ba hankali wajen gyaran abin ne inda hankalin ya tafi ya ɗaya wani wuri daban hankalin ya tafi to shi yasa sai a ta abubuwa sai ta fitowa lokacin da kai ka shagala da wani abin din shedan shi abin da yake so baya barin shi yana ta fama yana ta cusawa yana ta fama yana ta cusawa shike da sai a waye gari kaga komai ya canza kuma baka san inda za ka yi ba ya za ka gyara baka san inda za ka gyara ba kuma ba ya fi karfin ka bane Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah da ya baka da yace ka kula da tarbiyyar shi ya san zaka iya ne in ba zaka iya ba Allah ba zai dora ma ba ba haka bane ba haka Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina ma nasa duk abin da kaga Allah ya dora ma ya san zaka iya ne in ba zaka iya ba zai dora ma abin da yafi karfin ka Allah ba zai maka wannan ba da haka bane ba wannan ma baka taba ji ba ko babu fi nahyi anis sarf babin da yazo fi nahyi anis sarf ma ma'ana hadha al-unwan qawluhu fi nahyi anis sarf أصل الصرف الفضل والزيادة وفي حديث لا يقبل الله منه صرفا أي نفلا قال كينا كو والمراد هنا فضل الدرهم على الدرهم على الدرهم با يدع أكاو درهمي لدرهمي وني في يوافا زيادة أكهنا با وي صرف با أم فهمت قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن مالك بن عوس ابن الحدثان النصري النصري أو النصري النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشي الذهب بالذهب هاء وهاء زيناريا بزيناريا هنو دهنو والفضة بالفضة هاء وهاء أزرفا دا أزرفا كما هنو دا هنو والتمر بالتمر هاء وهاء والبر بالبر هاء وهاء والشعير بالشعير هاء وهاء لا فضل بينهما kuma ba za a fifita wani ba daidai wa daida kuma hannu da hannu قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال قام أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى الأطاء ويسوك تاشي زامن معاوية سنا سير دا زيناريا ko da azurfa zuwa lokacin da za a samu lokacin da za a samu karbi za karbi albashi fa qama ubadatu bin samit sai ubadatu da samit yace فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل ديدي وديدا سواء بسواء فمن فمن زاد أو ازداد فقد أربى دون دو ديكاري كوكو ينمي أكارا مشتو يا ربا babu la riba illa fil nasi'a ai babu riba wanda yake fi tsanani sai cikin nasi'a ba wai babu wanda riba sai riban nasi'a kadai ba قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce usama bin zaidi ya bani labari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamar riba fiddaini ai riba innama adatu hasirin arriba a cikin fiddaini kala abdullahi ma'anahu dirhamun bi dirhamaini za a baka azurfa daya za ka biya ka biya azurfa biyu shi riba ne shi ma babu rukhsati fi iqtida'il warqi min az-zahabi babin da yazo an yi sassauci in ka sai zinariya za ka biya ka biya da azurfa ko ka sai azurfa za ka biya ka biya da zinariya amma awo daidai wa daida قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيء فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم يتي إنا سيد راكم ما نا أبقيء شيء سير فراش زيناريا in zo an zo a biya ni a biya ni da azurfa ko in sayar da firashin azurfa in an zo za a biya ni a biya ni da zinariya wa abiyu bid darahim wa akhudhu dananira wa rubbama qala aqbidu fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah shi na zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya manzon Allah ruwai daka as'aluka ya manzon Allah jira ni zai tambaya inni abiul ibla bil baqi fa abiu bid dananir ina sai da rakunma a baki'a sai in sayar da farashin zinariya wa akhudhu dirhama in za a biya ni sha biya da azurfa wa abi'u bid dirahimi wa akhudhu dananir qala sai manzo Allah ce la ba'sa an ta'khudha bi si'r yawmika babu laifi in ka karba da farashin ran da ka saya din ma lam taftarika matukan makurabu ba wa bainakuma shay'un matukan baka rubba kurabu kuma akwai wani abu tsakaninku ba babin firrahani babin da ya zo na jingina jingina a shari'ar musulunci ana yi ko ba a yi ya halatta ko bai halatta ba qala akhbarana yazid ibn harun qala haddathana hisham an ikrima an ibn abbas qala tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa inna dir'ahu lamarhunatun inda rajulin min al-yahudi bi 30 sa'an min sha'ir manzon Allah ya bar duniya silken da yake zuwa yakin da addinin Allah da shi jingina ya bari ya karbi sa'i talatin na sha'ir alkaba wajen bai hude ya aka yi eh akan saboda me sai je me Tuna wannan labari ne kake bayarwa waye tabbatar da hakan na faruwa. Eh? Duk abin da ka sani cikin rayuwa. ya faru gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin shi ko makamancin shi me ke ma farko tukunna hadisi manzon Allah ya bar duniya silkensa na yakin tada addinin Allah yana hannu wani ba yahudi me yasa ba a ba musulmi ba a karbi jingina eh saboda manzon Allah ya nuna halaccin haka kuma suka ce ai in musulmi ne in ba yahudi ne zai matsa manzo Allah a biya ni bashi na a biya ni bashi na in musulmi ne ba zai ba zai karba ba sai ya bar shi to manzo Allah ko baya son haka nan saboda ya faru ai manzo Allah ya kabi bashi wajen wani ba yahudi sai ya biya shi a lokacin da ya biya shi kuma babu kowa wajen sai ba yahudi zai ce ka biya ni bashi na yace ai na biya ka yace to waye shedanka waye shedanka sai ya aka yi eh eh shehu sai mai tashi ya ce ni ina nan ka bashi to an samu shaida kenan ko to sai hakura ya tafi sai da tafi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kai a lokacin da na bashi babu kowa ya akai kai shaida sai ya dariya ce ya manzo Allah ina gaskata ka akan abin da ke saukowa daga sama akan dirhami ɗan kwandaloli sun ce in karyata ka sai wannan kuma ya fi ma manzo Allah ya ji daɗin haka sai ya ce man shahida lahu huzaima fa hasbuhu fa hasbuhu to wannan abin da ya faru a lokacin da ya faru kenan ashe shimfiɗa ce zuwa wani lokaci za a zo a samu matsala huzai ba zai warware wannan matsalar to sai aka zo lokacin tara alkur'ani jam'ul qur'an aka yi sharadi kowace aya sai an same ta wuri rubutacciya a zukatan mutane an same ta zukatan mutane a samu shaidu guda biyu to sai aka zo aka samu wata aya huzaima kadai shi kadai ya shaidanta aje a waiga nan a tunani a shaka ce ai Huzaima na da sati yana da shahadan digiri girmamawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ce shi shahada ai manzon Allah ce duk wanda Huzaima yayi ma shaida fa hasbuhu shaidan Huzaima shi kadai yayi daidai da shaidan mutum sai aka shi sai aka tafiyar da wannan manzon Allah ce a kai Huzaima a lokacin da na biya shi ba kowa ya kai kace sai manzon Allah kullum na gaskata ka kace abu aya ta sauko daga sama hukunci saboda sama dan kandaloli sai sai kuma kare ta ka sai manzo Allah ya bashi digirin girmamawa mana daidai yayi kuma gaskiya yayi abin da ya fada daidai ne haka babu abin da baya faruwa ime yake kawo mana wahalhalu shine karancin imani da rashin mai da hankali cikin ibadan ana yi kana ibada ne kana gaggawa kana yin ibada ne don ka saba yi eh ai sai ka zo ka canza wannan ka canza wannan amma ba ka ba kana yi ne kana yi ne don kai maza maza ka gama ka gama ka aje shikenan ya zama maka dole amma ibadan da za ka yi ka samu haske a cikin zuciya kai karfafa maka abubuwa ka iya ɗaukar nauyi da wahala za a samu waɗanda ke wanda ke yin wannan sai ka mai da hankali a ciki duk abin da kake ciki tashin hankali bacin rai ne kunci ne takura ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya samu kanshi ya rasa wani abu ya nemi kwanciyar hankali da rashi na a Madina ya tuna rabu manzon Allah ya bar duniya duk abin da zaka yi ka tuna ran da manzon Allah Madina fa sunanta Madinatu Yasrib da manzon Allah ya shigo cikin shi ta zama me Madinatul Munawwara amma ran da manzon Allah zai bar duniya sai da Madina ta yi duhu sai da hankalin kowa ya tashi duhu yake gani yadda nana Aisha ke ji wajen manzon Allah yadda na Fatima ke ji wajen manzon Allah yaya suka ji ranar da manzon Allah ya bar duniya yaya gidan ya kasance yaya halin su ya kasance nana Fatima har ta fita ce ta ce Abu Hurairah ko Anas Anas kuka ji daɗi a ranku ya ji daɗi kuka zuba manzon Allah kasa ya ce haka ya koya mana ai abin da ya ce mu yi ke me kai ta yin wannan maganan ɓacin rai da tashin hankali da tunan da tashin hankali an shiga wani hali ba shi da daɗi sai ka duba wannan gidan su ummu salama su wane ne matan manzon Allah duka yaya suka jiran nan yaya suka ji yana na aisha za ta ji ita da take ji da ita da take tasfis kowa samun shiga wajen manzon Allah cikin matarsa na na fatima yaya ta jiran nan yau manzon Allah ya bar duniya kuma ba za a hadu ba sai lahira yaya za a yi haka aka yi hakuri ba wanda ya canza ibadan da yake yi ko tashin hankali ya hana shi komai lokacin shi kai sai a yi to shine maganin wannan abu Allah shine ke da cikakken mulki shi ke yin abin da ya ga dama ba haka bane ba sai ya dauki bawan sai ya tafi da shi shikenan ko kuma ya za ku yi sai ku yi hakuri abin da me yazo ya koya muku hakuri yazo ya koya muku sai ku yi hakurin za ku za ku ja da Allah ne dan me ka dauke shi ka bar mu in na dauke shi na bar ku ba ni ina nan ba da ni da shi wa ke tafiyar da al'amuran ku a shi kansa ke tafiyar da al'amuransa sai sa komai yana faruwa ko ina abin da ake so shi ne a nutsuwa cikin ibada shi ne abin da aka rasa kenan yanzu an fahimta kina ji da mai gida ya mutu yau hankali ya tashi har ki fita hayyace ki nana aisha ya tai duk inda kika yi da daraja darajar ki a wajen mijinki bai kai darajar nana aisha wajen manzon Allah ba rannan yaya ta yi don Allah ai tunani a gani yaya za ta ji yaya nana Fatima ta ji ya sayyidina abakar me ji sayyidina umar abdullahi dan abbas ibnu umar ya suka ji da rayuwar rannan ba daɗi ko ai saboda ba daɗin aka ci ya suka yi da mai daɗi ne ya ba za a ce ya suka yi ba eh wani irin hakuri kenan mai zafi da zafi abin ko amma aka yi hakuri dole ne Allah ne ke jarraban kowa yadda ya ga dama karka ja da Allah duk abin da ya same ka na masifa ko tashin hankali me yake sa abin ya takaita kar ya tsawo imani da Allah Allah ne kalle Allah ne allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ce me ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduna kana fadar wannan sai Allah ya cire maka ya rage maka wannan dacin da kake ji amma in zaka ja dan me kaza ya faru ni kaza ya faru da ni dan me kaza ya dan me kana kallo ya faru ai me hana me yasa baka hana ba ba kana kallo ya faru ba baka iya ka hana ba kuma ka ce dan me ya faru dan ya fi karfin ka ba haka bane ba ba ya fi karfin ka bane ba to yaushe masifan Allah zai takaita maka in imaninka na da karfi kan mai da komai ga Allah ka ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai a ce ulaika alaihi inda zaka fada kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kana fadar wannan sai a ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawat ba salati ba salawat min rabbihim wabe wa ula'ika humul muhtaduna inna safa wal marwa min sha'irillah bayan Allah haka Allah yake jarraba su annabi ibrahima Allah madaukin sarki ya ce mishi je ka yanka danka a ce wani ya yanka danka ya fi maka sauki da a ce kai ka je ka yanka shi da hannunka ba haka bane ba jarrabawa kenan kafin a samu ƴaƴan sai da a lokaci ya dauka sai da aka yi aka ce je ka da matarka da kake so da ɗanka je ka ka aje su ina eh to in aka ce wadin ghairi zi zar'in me ake nufi da wannan ba abinci ba abinci ba ruwa aka ce kuma je ka ajiye su wajen sai kama hanya ya zai ya je ya ajiye su biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram sai kama hanya sai na ce ya haka ya ka zo ka ajiye munan za ka tafi Allah ne ya ce ka yi haka ya ce e su ce ka yi tafiyarka ba yi tafiyarka sauka lafiya ba zai taba yi waye muna haka kuma ya tozartar da mu ba Allah ne ya ce ka yi muna haka ya ce e ya ce sauka lafiya an gama ba dai Allah yana nan ba eh sai kama hanya shi tafi to me ya faru yace rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim tahwa ilayhim tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum addu'an da yake tun daga zamanin annabi ibrahim kaga yanzu zamanin da ake ciki duk wanda ya je kasan makka ya san cewa duk duniya ba inda ya kai kasan maka mai warzuko minas samarat alhazai za su zo umra ko haji su ce wannan abubuwan da ake sayarwa nan mu muke noman su kasan mu masar ko bagarbi ko tunis ko menene amma yanzu ba kakan wannan abin bane a wajen mu amma gashi nan da yawa kuma anan ban da Allah yake yin wannan Allah shi yake yin wannan a Taif akwai wani wuri da ake shuka ake noma abubuwa da abubuwan marmari masu tsada masu kyau ko ka je sayashin su a wannan na makka ne ba za a sayar da shi ba sai an kai shi makka ni a ba talauci ake ciki ba in ka je sayashin su a wannan na makka ne sai an kai makka in kana sai an kai makka in ka je makka za ka saya amma a wajen ba za a sayar maka ba ba ka isa ba ba kuɗin ka ake bukata ba saboda albarkacin addu'an annabi ibrahim in ba haka ba makka mai ce makka mai ke cikin makka duwatsu mai za a noma ya tashi mangoro za a yi ko noman shinkafa za a yi ko noman alkama za a yi babu komai amma addu'an da annabi ibrahim ya yi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuq tahwi ilaihim aw tahwa ilaihim ma ma'ana tahwi ilaihim eh eh ɗan abu ya sauko daga sama zai fado akwai abin da zai tare shi fado wanda ya yi da zabin kansa ne to haka kowa ba da zabin kanka ba sai ka zuciyarka ta koma maka ko ka sha wahala kana allah allah ka dawo gida kana sauka gida sai kuma ka yi ta dabara ka canza fasfo an ce wanda ya je bana ba zai je bani ba sai ka canza fasfo sai ka yarda wannan kana ta fana kuma fama kuma ta hawi ilaihim duk da wahalar da ka sha kuma duk da kuɗin da kake kashewa saboda addu'an da annabi ibrahim ya yi ma makka gashi yanzu mara albarkacin addu'an da suke ci ita uwar isma'il ta ci wannan to wani lokaci Allah zai tara maka alkhairin ka sai aika maka lahira hajjiya ta yi ta fama da kai ko alhaji ya yi ta fama da kai a biya wannan a yi wannan kafin ka zo ka zama wani abu Allah ya ɗauki kayan shi kana jin zafi ina ma da suna nan ka ɗauki komai ka basu kuma Allah ya ɗauki kayan shi Allah bai kaddara za su ci alkhairinsu ba a duniya sai kaddara musu wannan duk wahalar da suka yi da kai kafin ka zo ka yi ƙarfi ka zama kai ne wane ka zama kai ne wane sun Allah ya ɗauki kayansa to shi kenan ba su da komai a ciki eh a ce ba su da komai a ciki za ka kayi wannan ka ce a ji a gina masallaci Allah ya kai lanar ga hajiya a ji a gina menene rijiya a ji a yi mutane duk ayyukan alkhairi da ake Allah na kai musu rabonsu a lahira Allah bai kaddara za su ci rabonsu a duniya ba sai a tara musu duk baki ɗaya a lahira kuma baka da yadda za ka yi haka Allah ya rubuta an fahimta to haka ita ma nan haka haka da annabi Isma'il da mahaifiyarsa da menene sun tafi a lokacin rayuwar ba ta zamo yadda ta zamo ba yanzu gashi kowa na shan ruwan zamzam wane ne ya sababin fitowar ruwan zamzam eh to ka kaddara tun daga wannan lokacin har zuwa a da kasa duk wanda ya sha ruwan zamzam ba su da kamasho to yi lissafi wannan kamashin ina ya adadin shi yake eh sai Allah shi ne zai san wannan shi yasa komai ka bar mu Allah yadda al'amarin shi yake ke dan yadda ya sarrafa ka haka zaka bi abinda ake so imanin ka yayi karfi ba haka bane ba annabi Ibrahim Allah ya jarrabe shi jarraba babu wani wanda cikin su ba wani wanda Allah ya jarrabe shi irin na Ibrahim kuma duk sai da ya ci jarrabawa to sai Allah ya ce me وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا بهك بني با الله يا شيخ ينكا ينكا دنكا أي أشي وني يجي ينكا دنكا يا في مكا سوكي دا أشي ينكا شي دا هننكا aka ce a jefa shi a wuta aka ce a yi kaza aka duk kowanne ne aka yi duk inda aka jarrabe annabi ibrahima sai ga Allah ya bashi ikon cin jarrabawa a jarrabe shi anan a jarrabe shi anan a jarrabe shi anan sai da aka yi aka gama sai Allah ce wa izibtala ibrahima rabbuhu wa zkur katina lokacin da Allah ya jarrabi ibrahima bi kalimatin fa atammahunna sai ya ci jarrabawa wa qala inni ja'iluka lin-nasi imaman wa lin-nas linnasi ayyun nas a cikin zuriya annabi ibrahim fa aka samu isma'ila ishaka har aka zo kanwa muhammad bin abdullahi al-qurashi zuriya annabi ibrahim ke jarraba wanda aka masa bai amfani ba yayi ko bai ba yayi ko to amma kai da an dan jarrabe ka kadan sai imanin ya gudu a neme shi a nemi imanin a rasa sai ka kara halakar da kanka jarrabawan ne baka isa ka baka isa ka hana kanka ka hana jarrabawan ba kuma baka ci jarrabawan ba to me kina akai eh me kina akai to shi yasa yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani babul fi salaf ana cewa as-salaf harshen mutanen bagdad kenan ana cewa assalam harshen mutanen hijaz kenan mutanen hijaz suke cewa assalam mutanen bagdad su ce assalaf ko qala akhbarana to menene salaf din as-salaf lughatan al-qarb wa fi ash-shar'i naw'un min al-buyu'i to kaga ni ana gaggauta bayan kudin ne wa tudbatu fihi sil'a bilwasfi za a biya amma ba za a samu abin ba sai ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ne an fahimta shine salf eh eh sautu in ya ce sautu kai ba ka da hakkin ka ce a a sai ka ce menene sautu in ya kawo bayanin da ke nuna cewa haka ne sai ka karba in ba haka ba ne to kana da haƙƙi ka ce a'a amma wanda ya kawo abu kai ba kawo ka ce a'a zai ce sautu sai ka ce to menene sautu ya meye sautu ka tsaya kan abu ɗaya kada in karka yi ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan menene sautu wai sautu mutum ya ba da kudi a sau mishi kaya shi ne asalaf me yasa ba shi ba ne kajiwa ba kai kadai ne dan kasuwa ba wai kano kowa dan kasuwa ne eh eh to shi kenan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار في السنتين والثلاث منذ الله يا شبو مدينة يا ترد سنة السلف a cikin 'yan amfanin 'ya'yan abin nan shekara ɗaya ko shekara biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي manzo Allah ce aslifu fi thimari ku yi a cikin ƴaƴan amfanin gona fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin a cikin kail ma'lum wa wazn kuma ya zama fili babu wani abu da ke da duhu wa kad kana sufyan yadhkuru yadhkuruhu zamanan ila ajalin ma'lumin thumma shakkakahu abdullah ibn kathir babun fi husnil qada'i babin da yazo na kyakkyawan biyan bashi qala hadathana sa'id ibn rabi' qala hadathana shuba an muharib qala قال سمعت جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن له دراهم فأرجحها وزو الله يأونا مسد دراهم سيتكا mizanin har ya ƙara tarjihi kenan arjaha kenan babin fil rujhani fil wazni babin ne zo na cika ma'auni har ai ƙari qala akhbarana muhammad bin yusuf an sufyana an simak bin harbin an suwaid bin qais qala jalabtu ana wa makhramatu al-abdiyya bazzan min al-bahrayn mun kawo tufarin kasan bahrain ila makka فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي سيغا منزو الله زو ينا تفيا فساومنا بسراويلا سي منزو الله يتيا وندنا أو جمع أو اشترى منا سراويلا كو يسيا وثم وزان يزن بالأجر a wajen akwai wanda ke au yana aunawa da ya auna a bashi ladansa fa qala lil wazzani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mai au din mai auna din zin wa arji auna ka cika auna falamma zahaba yamshi da manzo Allah ya kama hanya yana tafiya qalu hadha rasulullah ce wannan manzo Allah kenan wannan aikin ba kowa ke iya yi ba eh ce ka cika auna ai ba kowa zai iya ba kowa duk sa'an da ake kasuwanci kowa yana son yana yana da dabaran ya zai ya cuci wani ne kudin ake so ya zai ya cuci wani ya? babun fi matlil ganiyi zulmun babin da ya zuna taurin bashi wajen mai hali zalunci ne yana da halin da zai biya kuma yake biya zalunci ne قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matlul ghaniyyi zulmun taurin bashi wajen mai hali zalunci ne wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba in ana bin kana bin shi bashi bashi da hali wani zai ce na dauki nauyin ka hakura ka yadda da wannan babun fi inzaril mu'siri babin da ya zo na a jira wanda ba shi da hali a ɗan ɗaga masa kafa har kafin Allah zai sauwake ya hore amma ka ba shi bashi ko kana bin shi bashi ka san ba shi da shi kuma ka je ka takura mishi ka ga dai kayi abu biyu bukatar ka ba za ta biya ba kuma ka tare mishi da hankali shi ka hana shi bacci to me kenan aka yi kuma ka'ida a cikin shari'a musulunci ka ba da bashi ka ba da rance kai menene menene manufa a cikin wannan taimakekeniya a taimaka ma mutum to abinda ake son ka taimaka ma mutum kuma ya za ka tara masa hankali a ciki to shi ne kala haddana usman ibn umara kala an ba'ana yunus an zuhuri an abdullahi bin ka'ab an abihi annahu taqaza min ibn abi hadrad dayna ya je zai karbi bashin shi wajen ibn abi hadrad kana lahu alaihi fil masjid فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم ka ba da bashi na ce ba ni da hali har manzo Allah yana gida sai ya ji muryarsu wa huwa fi baitihi fa kharaja ilaihima sai manzo Allah maza maza sai ya fito fanada ya ka'ab ikira kai ka'ab qala labbaika ya rasulullah qala da min dainika sai manzo Allah mishi shara bashin da kake bin shi nan ka yafe mishi rabi fa'ama fa'au ma'a ilaihi shatra qala qad fa'altu yace ya manzo Allah nayi haka na rage mishi rabi qala qum faqdihi kai kuma da ake bin ka bashi ka tashi ka biya cikin min awa nawa aka biya aka gyara wannan magana na sakan daya an gama komai in ana son gaskiya za a iya gyara shi a cikin ƙurarren lokaci amma in aka ɗauko hanyar gaskiya to shi ke nan duk sa'an da in aka ɗauko hanyar rashin gaskiya ke nan ko duk sa'an da gaje kana karanta alkalancin da aka yi shekaru 100 baya shekaru 80 shekaru mai za ka ga takardan kai kara duk bai fi shekara biyu ko uku ba amma yanzu sai ga takardun mana matsala ɗaya takardun shafi 80 shafi 100 waye ke da damar zai zama mai karanta wannan sai ga matsala ɗaya a ɗauki shekara nawa ana yi ba har ya zo ya zama ma a Najeriya in kaji an ce an kafa kwamiti to kai da baka da gaskiya an baka green light kenan ka je akwai yadda za an kafa kwamiti za su duba wannan abin ba haka bane ba kai kuma sai ka yaya eh shikenan sai ga matsala tana fama ana yi ana yi shikenan duk sa'an da ce an kafa kwamiti maganar ta gaba maganar ta gaba ba yadda za a yi lokaci ya yi? ai bai kai da kwata ba ku? eh? so watakila suna nesa ne ba su son sallan magarba ta wuce ko sun gaji ko? ɗan kasuwa ne sun ga shigo inda ba shi da daɗi yeah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم